الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin godiya da yabo sun tabbata ga Allah ta'ala wanda a cikin ikonsa da kaddartawarsa ya nuna mun wannan ini na lahadi daren litinin 18 ga watan goma hijirar annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai domin ci gaba da karatu a cikin littafi mai suna kitabu tauhid na babban malami a sheikh muhammad bin abdul wahab rahmatullahi alaihi wanda mun tsaya babi ma ja'a fi zabihi li ghairillah mun yi karatu a cikin babi wanda yake karantar da mu yanka da sunan wani Allah mutum ya sayi dabba a yayin yanka ya yankar domin wani Allah subhanahu wa ta'ala ko yanka saboda wata manufa ba dan neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala mun karanta waɗannan ayoyi da hadisai da malayaka a cikin babi kai tsaye za mu tashi malaya ce fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli kamar haka al-mas'alatul ula mas'ala ta farko tafsir faɗan Allah maɗaukakin sarki fassarar aya da Ubangiji ta'ala ya ce ma annabi kulka ce inna salati lalle sallah da nike yi wa nuski da yanka da nike dabbobin hadiya ko layya ko suna ko yanka saboda neman yardar Allah ta'ala dan a ci nama ko a yi sadaka har zuwa ƙarshen aya ayar tana karantar da mu gabaci ɗayan rayuwar ɗan adam ya kamata ya tabbatar da tauhidi ta Allah subhanahu wa ta'ala gayya nemi wani ma'ana gayya nemi yardar wani wanda ba Allah ba الثانية مسألة تبيو تفسير فصل لربك وانحر فسر آية الله تعالى da Ubangiji ya ce ma annabi fasolli li rabbik kai sallah domin neman yardar Ubangijinka wani har ka soke dabbobinka na layya da na hadiya ya'ani ayar tana nuna muna ka yi sallah domin yardar ubangijinka domin neman yardarka haka ka yanka ka soke dabbobinka domin neman yardar Allah ta'ala a salisa mas'ala ta uku albada'atu billa'anati man zabaha li ghairillah hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ya tsoratar da mu la'antar Allah inuwar Allah ta tabbata ga waɗansu mutane to sai an ka fara la'antar wanda ya yanka domin wani Allah saboda me haƙƙin Allah ya yi haƙƙin kowa girma sai an ka gabatar da wanda ya tozartar da haƙƙin Allah la'anta ta tabbata a kansa arrabi'atu mas'ala ta hudu la'anu man la'ana walidai mala yace hadisi ya nuna muna la'antar wanda ke la'antar iyayensa duk wanda ke tsine ma iyayensa ko la'antar su Allah madaukakin sarki manzon Allah ya ce la'anallahu man la'ana walidaihi Allah ya la'anci wanda ke la'antar iyayensa wa minhu na daga cikin hanyar da mutum ke iya la'antar iyayensa annabi dai mala yace an tal'ana walidai ar-rajul fayal'an walidai shine mutum ya zagi mammar wani ko babansa ko mutum ya la'anci mammar wani ko babansa kamar yadda hadisi sahih annabi ya ce yana cikin mafi girman zunubi mutum ya la'anci iyayensa sahabbai sun ce ta ya mutum zai la'anci iyayensa annabi ya ce mutum zai ga ɗan uwansa ya zage sa kenan ko da zagi yana shiga cikin la'antar saboda hadisin annabi ya ce mutum zai zagi baban wani shi ko wanda an ka zagi babansa zai maido zagi ga wanda ya zage su ya zagi babansa ya haɗa mai da innarsa wanda yau ya zamo ruwan dare ma'ana a cikin matasa cikin mu'amalar agalabiyyar mutane mazansu da mata balle waɗanda suke abokai warin juna a shekaru ko waɗanda suke kalas guda a lakwal ko waɗanda suke biro ɗai ko waɗanda suke farmasiyon guda ɓangaren masu teni za ka ga saboda saƙon nan da mutum ya haɗu da ɗan uwansa suke ce kalas dina ne to wai wasa ne da juna tsine ma juna kai maragaicin da Allah ya tsine ma ina yi ma ubanka kaza hadisi ya nuna mai haka to yana jayo makansa ne tsinuwar Allah subhanahu wa ta'ala haramun ne ko cikin wasa ne ko cikin wasa waɗanda suke ‘yan lakwal ai dama wasa ne suke da juna amma ba su iya wasa alkhairi ba za ka ‘yan lakwal sun hito daga lakwal suna ta tsine ma suna ta zage juna wannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba mumini ne ba wanda yake yawan la'antar mutane ko mai yawan aibanta mutane laisa almu'min bitta'an wala la'an haka ma da yace al-khamisa la'anu man awa muhditha hadisi ya nuna mana la'anta ta tabbata ga wanda ya ba da mafaka ga ɗan bid'a muhdisa waɗansu malumu sun ce shine ɗan bid'a wanda yake kira zuwa ga bid'a ka ba shi mafaka ka ba shi malaka ka ba sa matsugunni inda zai laɓe ko muhdisa kamar ɗan cibbo boka ka ba shi haya ko ka ba shi wurin zama ko karuwa wanda ba ta da sana'a illa karuwanci ko wanda makashi ne babban ɓarawo ne wanda aikinsa kisa ka sani ba baka sani ba ka bashi haya ko ka bashi wurin zama to la'anta tana iya tabbatuwa ga wanda yake ba waɗannan mafaka ko mai sai da ƙwaya wanda aikinsa kenan ko ɗan dauru dai wanda aikinsa ma'ana wannan mummunan alfasha ba a ba irin waɗannan haya ba a ba su wurin zama saboda hadisi ya tsoratar da mu akan ba da mafaka ga waɗannan waɗansu ce man awa mudifa shine wanda ya aikata wani alfasha ya aikata wani abu wanda alƙali na neman sa a hukumta shi sai ka ba shi mafaka kan hana azartar da hukuncin Allah a kansa to annabi ya ce la'antar Allah ta tabbata ga wannan mutum malai ce wa huwa rajulu yuhdifu shay'a shine mutum wanda zai aikata wani abu wanda ya jibu fihi haqqullah ya wajaba a zartar da hukuncin Allah a kansa fayaltaji'u ila man yujiruhu min dhalik sai ya zo ya lafe ga wani mutum wanda zai kare sa daga zartar da hukuncin Allah wannan mutum ya ja ma kansa ciniwar Allah Allah ya kare mu as-sadisatu mas'ala ta shidda la'anu man ghayyara manar al-ard kinuwa ta tabbata ga waɗanda suke canza iyakokin ƙasa mana ma'ana alamat alamomi wanda ake rabe tsakanin gonarka da makwabcin da gonar makwabci ko alamomin da ake rabe tsakanin gidanka da gidan makwabci borna da ake sawa a ce wani na da custom meter kari ga daidai borna kinsa ga daidai shagon wani ga daidai gonar wani ga daidai wurin wani sai mutum ya laɓe da dare ko a wani lokaci ya rage wannan gonar mutane ya ƙara nashi to annabi ya ce tsinuwar Allah ta tabbata ga masu yin haka yana shiga cikin wannan masu sai da kare guda ga mutum goma ma'aikatan meri waɗanda suke irin wannan aiki duk masu irin wanga aiki ku dibi ƙarshen rayuwarsu za a zo a yi aka gida guda a yi masa takarda biyar goma ha'a hada da titir fonte mutum ya zuba kuɗi ya saye sai ya kawo ƙasa zai buga birgi wani ya kullo ya ce a gidansa ne ya hiddo takardarsa wanga ya hiddo a samu na uku shi ma ya hiddo takarda rigima sai jirgi to waɗannan mutane suna jayo ma kansu ne tsinuwa da la'antar ubangiji subhanahu wa ta'ala mal yace wahiya almaratib almanar ma'ana shine iyaka wani abu wanda allati tufarriqu baina haqqika wa haqqi jari ma'ana alama da take bambanta tsakanin haƙƙinka da kuma haƙƙin makwabcinka min al-ard a bangaren ƙasa in ma gona ce ko shaguna fatugayyiruha sai ka zo ka canza wannan alama bi taqdimin da gabatarwa da ƙarawa au ta'khirin ko rajewa to wannan hadisi ya tabbata tsinuwar Allah ta tabbata ga mai aikata haka as-sabi'a mas'ala ta bakwai al-farqu bayna la'anil mu'ayyid bambancin da ke tsakanin la'antar al-mu'ayyin shine ka ayyana wani ka kira sunansa ko ka ce wani Allah ya la'ance ka to bambancin da ke tsakanin irin wannan la'anta wa la'ani ahlil ma'asi da la'antar masu sabon Allah ala sabilil umum akan hanya ta haɗewa kamar ka ce Allah ya tsine ma mashayan jiya Allah ya tsine ma masu saka mesh Allah ya tsine ma 'yan daudu kaga ala sabilil umum baka ayyana wani ba wanda yake cikin irin masu aikata wannan laifi malumai sun yi saɓani a kan la'anin mu'ayyin shin ya halatta wani mai zunubi mai aikata zunubin da akwai hadisi sahi akan wanda ya aikata kaza Allah ya tsine mai misali mai sa mashi hadisi ne sahi annabi ce la'ana Allah wasila wal mustawsila wadda ake ƙara ma gashi da wadda ke ƙare Allah ya la'ance su kaga ala sabilil umum to ya halatta kaga wata gata nan an ƙara mata sai ka kira sunanta ko ka ce mata ce wance Allah ya la'ance ki har ya halatta waɗansu marubuci sun ce la yuju baya halitta amma ala sabilil umum tana iya cewa duk waɗanda suke ƙara gashin su Allah ya la'ance su kaga akwai bambanci malumai sun ce saboda mutum na iya aikata zunubi a yanzu ba mamaki gobe ya tuba Allah ya karɓa mu akwai adilla malumai waɗanda sun ka hana la'antar wani ka keɓance wani ka la'ance sa sun kawo dalilai akwai aya akwai hadisi annabi muhammad alaihi salatu wassalam ya kasance cikin alkunutinsa yana keɓance waɗansu ya ayyana sunayensu yana allahumma mal'an fulanan wa fulanan allah ka la'anci wane ka la'anci wane fanuhiya an zalik sai Allah ya hana shi Allah ya sabkar da aya yace ma annabi laysa laka min al-amri shay'un baka da wani abu cikin lamarin ku hukuncin da zamu zartar akan su baka da komai akan sa aw yatuba alaihim imma Allah ya karbi tuba akan su aw yu'adhibahum ko Allah ya azabtar da su fa innahum zalimun tabbatu azzalumain annabi ya gane cewa Allah ya hana shi ne ayyana sunayen mutanen malumai sun kace cikin waɗanda annabi ke ayyana cewa Allah ka la'anci wane da wane saboda sun aikata aiki ne mummuna cikin su akwai waɗanda Allah ya shiryar da su sun karɓi musulunci hadisi wanda ke gana hana muna la'antar wani a ayyana shi mashayin giya hadisi zai sahi sha'anin giya mai shanta mai saidawa mai saye mai zuba giyar cikin moɗa domin ya shayar da wani da mai shahid mazamnin da za a zamna a shagiya mutum goma da mai ɗokar giya da motar da ake ɗoka da ɗan dakon duka Allah ya ƙine musu to amma in ka ga mai haka kai tsaye za ka kai tsinan ne a babi na tsoratuwa ka ce ai Allah ya ƙine ma masu sai da giya ai ya san shi ma in bai tuba yana cikin ko an kawo wani mashayin giya wurin manzon Allah alaihi salatu to haddi alkali ke lissafa bulala nawa ya kamata a yi mai da a bulale shi a bula a sake shi halla gobe ya sha giya a kamo shi sai wata ran waɗansu sahabbai sun kaga abun ya huce gona da iri an kawo ana bugun sai wani ya buɗe baki yace kai baka bani shan giya Allah ya tsine ma annabi a a a a a dan ku taimaka mu shedan akan dan uwanku ba ku ga cewa yana son Allah yana son annabi ba kun ga kenan mu yi hattara a keɓance wani saboda ƙarshen lamari a hannun Allah yake amma za ka iya la'anta ala sabilil umum cikin tsoratarwa da wa'azantarwa kana iya ce Allah ya la'anci mai aikata aiki irin kaza Allah ya tsine ma mai aikata irin aiki kaza hadisi ya tabbata annabi ya ce Allah ya la'anci mai la'antar iyayensa amma haka kawai kace kai kinan ne kai Allah ya kine ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba mumini ne ba wanda yake yawan la'anta ko wanda yake yawan aibata ko ai ma'ana aibata mutane na'am kala yakfi barakallahu fi na'am za mu tashi ina as-sabi'a ko as-samina مسألة تتقف ما ليش الأمر الكبير الأمر نما يجرما وهو المقصود شين أبن دمشي نفي إجمال شكوى النبابي أنه أخبر إيه ننكو الثامنة هذه na'am الثامن هذه القصة العظيمة ما ليش وقع قصة ما يجرما وهي قصة الذباب itace kissa wadda take karantar da mu lamarin kuji wanda waɗanda sun ka halarci karatun malam ya kawo hadisi waɗansu mutane guda biyu ne suna hanyar balaguransu sai sun ka zo wani gari wanda masu tsari ne masu bautan gumci ne to waɗannan mutane da ke bautan gumci sun tabbatar da cewa ba wanda zai wuce ga gumcinsu sai ya zub da shi mala ya kawo ya ce hadisi ne ko da maluman hadisi sun tafi akan hadisin bai tabbata ba da'ifi amma shi malam mai littafi Allah shi kansa da rahama ya tafi akan inganci hadisi dan shi yayi hukunci akan hadisi amma maluman hadisi gabaci ɗayansu sun tafi akan rishin ingancin hadisi sai ɗayan an ka ce mai ka kusantar da wani abu ga gumkin nan namu ko da kushe ne sai ya kusantar sai an ka sake shi mala ya kawo ce hadisi ya nuna ya mutu ya shiga huta shi ko ɗan ya ce ban kasance mai kusantar da wani abu ga wani Allah ba an ka cire masa kai ya tafi aljanna shi ne mala yake so ya kamun ya ce kitsa ce ta azzuba a tafi'a kaunuhu da na kasantuwar shi wannan wanda ya ma'ana ya kusantar da wannan kushe ga gumkin ya shiga huta bi sababi zalika zuba saboda sanadiyar wannan kushe allazi lam yafsiduhu wanda bai nufi bautan wannan gumci ba to malumai da yawa waɗanda sun kai sharhin wanga littafi sun ce nan ga ahli sunna wal jama'a daga cikin su akwai Muhammad Salih Al-Utsaimin da Fawzanul Fawzan da manyan malumai sun ce a ƙa'idar shari'a duk abin da an ka tilasta ɗan adam ya aikata shi bigairi niyya bai kafircewa kun bai da zunubi a wurin Allah mun gane ko duk wanda an ka tilasta shi ya sha giya ko ya zagi Allah ko ya zagi manzon Allah an ka tilasta shi an ka ba shi zaɓi in ma ya zagi Allah ko a kashe shi ko ya zagi annabi ko a kashe to kana da zaɓi biyu in ma ka dage a kan rishin zagin Allah a kashe ka ta samu shahada to in ka ɗibi matsala'a ka rayu rayuwarka za ta umfani al'umma misali malami ne wanda ke ilmantarwa ko mai dukiya ne wanda yake ma'ana taimaka matalaka da miskinai da marayu da dukiyarsa to ya rayun ya iya mutu a lokacin to yana iya ma'ana tafiya yana iya ɓoyewa ya furuta abun da sun ka tilasta ga baki a zuciyarsa kuma bacin rai to bai kafirce ba akwai aya a cikin suratul nahl dai daga cikin sahabbai Allah ya kara masa yarda Usama kahirai sun ka kama shi sun ka ce shi sun kai mai bulala sun ka ce ba za mu kyale ka ba sai ka furuta mummunan magana ga annabi cikin bugun nan ya furuta musu kalmar da suke so sun kai ta dariya suna jin daɗi sauran sahabbai da sun kai sun kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un usama bai rasa bata addinin sa sai ga aya Allah ya sabko da aya ya turo jibril Allah ce man kafara billahi ba'da min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman Allah ce wanda ya kafirce ma Allah bayan imani ashe ana iya kafirci bayan imani Allah ce to amma wanda ukuriha an ka tilasta shi an ka tilasta shi ya aikata mummunan aiki amma wa qalbuhu mutma'innun bil iman zuciyarsa tana cike tana da natsuwa da imani to shi bai kafirta ba annabi ya ce wallahi baka kafirta ba jikinka gaba ɗaya imani ne ga Allah to nan malam saboda ɗan adam yana kasawa yana iya samun tuntuɓe yana iya samun kuskure nan malam na so ya nuna muna wannan kushe da ya kusantar ga gumkin nan wanda bai nufi bautan ba ya zamo sanadiyar shigar shi huta a ka'ida kuma a'a duk abun da an ka tilasta ka kai baka da zunubi kuma baka iya kafircewa malumai sun tafi akan wanda an ka tilasta shi ya saki matarsa an ka tilasta shi ya saki matarsa bisa tilas sai ya furuta da gairi niyya to matar shi bata saku ba kenan duk abun da bai hito a cikin zuciya ba na bawa ba a bangaren ma'ana niyya to mutunan ba zai samu zunubi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shine mala yace allazi lam yaksidhu bal fa'alahu takhallusan min sharrihim bal ya aikata ne dan ya tsira daga sharrin waɗannan mutane al'ashir ma'rifatu qadri shirka fi qulubil mu'minin sanin girman shirka ma'ana cikin zukatan mu'minai mu'minai sun san hadarin shirka fa kaifa saboda zalik yadda wannan bawon Allah yayi hankuri alal qatl a kashe ta walam yuwafiquhum ala qalbihim bai dace da su ba bai ma'ana bai muwafaka da su ba akan abun da sun ka nema ya aikata ma'a kaunihim lam yatlubu illa al-amal adh-dhahir tare da cewa ba su nema gare ta ba illa ya aikata aiki wanda yake na zahiri ko da bai kudurta haka ba alhadi ashra anna allazi dakhala an-nar muslim yace wannan da ya kawo dalili cewa ya shiga huta musulmi ne li'annahu law kana kafira saboda inda kafiri ne lam yaqul dakhala an-nar fi zubab ba za a ce ya shiga huta sanadiyar kuje ba saboda shi kahiri yana shiga huta ne saboda kafircinsa to kamar yadda mun kai bayani malumai waɗanda sun kai ma wannan littafi sharhi da yawa dukansu gabaci ɗaya sun tafi akan zunubi yana tabbatuwa ne ga bawa lokacin da ya kudurta wannan aiki mummuna amma wanda ukuriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman bai da wani laifi a wurin Allah ga hadisin annabi da yace innamal a'malu binniyya hasali ma maluma hadisin ka ce wannan hadisi na zuba bai da asali bai tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko da an doka hadisin sahihi ne to yadda mala ya kawo cewa mutunan gudan ya shiga huta saboda kushe kuma walam ya sidhu bayyinuhin bautansa ba to baya iya kafircewa saboda bai da kasub na bautan wannan kamar yadda malumai sun ka kawo hadisi na wannan usama da ya furuta mu kafirai abinda suke nema sun ka ji daɗi Allah ya sabkar da ayar nuna bawansa zuciyarsa na cike da imani kenan tilastawa bai sa mutum ya kafirta kuma mutum bai da zunubi hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace an doce ma al'ummarsa abunda sun kai cikin kuskure da kuma mantuwa da abunda an ka tilasta su mutum na da zabi an tilasta ka ka furta wani abu ko ka rayu kana da zabi in ma ka rayu ba a ce kai matsoraci ne in akwai maslaha na rayuwarka sai ka ki amince musu ma'ana da abun da suke bukata su kashe ka ka samu aljanna ko kaga akwai maslaha na rayuwa sai ka furuta abun da suke so shikenan khalas mala yace alhadiya ashara anna al-thaniya ashara fihi shahidu lil hadith sahih mala yace wannan hadisi da ya kawo akwai wani hadisi sahih wanda yake masa shahid wanda yake masa shaida akan cewa aljanna da huta suna kusan bawa mutum na iya shiga cikin su yace hadisi wannan sahihi ne aljannatu aqrab ila ahdikum min shiraki na'ali annabi yace aljanna tana kusan ɗayanku fiye da ma'ana ma'ana hancin takalmansa haka wannaru kazalik haka huta tana kusa da mutum abinda hadisi yake so ya nuna cewa shine aiki kankana yakan iya tsata ma mutum ayyukansa na alkhairi ya samu munan ƙarshe haka aiki komi karamcinsa na alkhairi yana iya samu mutum ya samu ƙarshe na ƙwarai asalisa ashira ma'rifatu anna amal alqalbi mala yace sanin cewa aikin zuciya huwa al-maqsud al-a'zam shine abun nufi mai girma a cikin kowane ibada aikin zuci shine المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام حتى ورم ما سبوتا قمكي aikin zuci suke so to Muhammad Salih Al Utsaimin cikin sharhi na wannan littafi ya kawo ga matsala ta karshe a cikin wannan babi yace matsalar ga take warware matsalar da mala ya kawo can attasi'a saboda nan da kansa yace aikin zuciya can kuma yace wanda ya kusantar da kuje ga wannan gumci walam yaqsid zalika bayyinuhum bautan gumkin ba sai ya kawo cewa da halin na kenan mala ya kawo cewa ba su yi muwafaka da shi mai littafin akan wannan mas'ala ba saboda akwai dalili gare su hadisi da kuma ayoyi na alkur'ani mai girma Allah ya datar da mu akan daidai haka ilimi yake sha'anin ilimi duk wanda ya rubutu ko duk wanda yake magana to zai samu tuntuɓen harshe ko ya samu mantuwa ko ya samu kasawa na ɗan adam to ba za a bin sa akan wannan ba kamar da imam malik ya bayyana rahimahullahu ta'ala wallahu ta'ala a'lam